ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله في الأول أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى وأحذر نفسي وإياكم من الوقوف أمامه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله أيها الإخوة المصلون نحن اليوم في زمن الديمقراطية في حكم الديمقراطية وآونته وفي زمن انتقال من حكومة إلى حكومة وهذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون عباد الله أحسن توصيف لهذه الديمقراطية وانتقالا من حكومة إلى حكومة كأنه يشبه قوله تبارك وتعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وهذا يذكرني بحاله حدثت في زمن التابعين أن الناس لما لقوا من الحجاج ما لقوا أتوا صحابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنس بن مالك وشكوا له في حديث رواه البخاري والترمذي قالوا من الحجاج كذا وكذا فقال لهم أنس اصبروا فوالله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سيأتي أيام سيأتي على أمتي أيام يرفع فيه العلم وينزل الجهل ويكثر الحرج ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله وما الهرج قال صلى الله عليه وسلم القتل القتل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ‘yan'uwa musulmi a wannan rana mai albarka muna sake tunasar da kawunanmu jin tsoron Allah maɗaukakin sarki da mai biyayya a dukkanin hali muna sake jan hankulanmu lalle mu tanadi guzurin tsayuwa a gaban Allah maɗaukakin sarki a wannan ranar ba abin da zai mana amfani in ba wanda ya je ma Allah maɗaukakin sarki da zuciya tsarkakakkiya lafiyayya ba wadda babu shirka a cikinta. Allah ka sa muna cikin wanda za mu riski wannan rana a wannan sifa ɗin. ‘Yan uwa musulmi, matashiyarmu abinda kowannenmu ne ya sani, muna lokacin mulkin dimokaraɗiyya, muna kuma zamanin hukuncinta, amma tun kafin mu yi nisa lalle mu sani ba hukuncin da zai yi daidai, ba hukuncin da zai dace in ba hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ba. Lalle kan duk tsarin mulki da za mu zaɓa, duk wata hukuma da muke tunanin za ta zo da canji wallahi ba wacce za ta zo da canjin da ya fi na Allah maɗaukakin sarki da kansa ya tambaya a hukumar jahiliyat ya bugun yanzu hukuncin shashanci da wauta shi mutane suke bibiya suke nema Allah ce ba wanda ya fi iya hukunci ba wanda ya fi Allah sanin abin da ya dace ‘yan uwa musulmi mu gaya wa kanmu da kanmu gaskiya lalidiyar da muke ganin dimokuraɗiyya ta dace da yadda muke ganin adalcin waɗanda suke cikinta wallahi abin da yake zuwa kwakwalwata in wannan gwamnatin ta wuce wannan ta zo baya kamar siffar fadawar 'yan wuta ne cikin wuta Allah ya tsare mu 'yan na farko suna shiga na biyun da sun biyo bayansu za su fara tsine musu albarka ku ne masu kaza ku ne masu kaza ku ne masu kaza kullama dakhalat ummatun la'anat uktaha kowace al'umma in ta shiga to ya ta tsine ma yar uwarta ku ne masu matsala ku ne masu kaza in ka kalle mu a demokradiya he ka rasa wace jam'iyya ce ta mutanen kwarai wace ce ta mutanen banza wace gwamnati ce aka yi wankakkiya wace ce bata da laifi kowace ta sauki kowace da haka yan uwa mu gaya wa kanmu gaskiya mu koma mu gyara alakar mu da Allah madaukakin sarki na sha faɗa a wannan mimbarin 'yan siyasa abokan 'yan siyasa ne masu addini su abokanci masu addini wallahi mu so kanmu komin ƙi komin so mu gyara abin da za mu iya gyarawa in ka kalli waɗannan gwamnatoci ina magana ne hisifan halin wannan da muke ciki akwai ya yi daidai da irin abin da yake faruwa kuma maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hajjaj yana cikin shugabannin da aka yi kuka a tsarin mulkinsu ya zo da salo na azabtarwa da takurawa hannun shi kamar rukon guduma yake yi kana tabawa kawai ya barje kana tabawa ya barje kana tabawa ya barje haka littattafai suka sufata shi sun mai adalci ko ba su mai adalci ba amma akwai tsanani akwai gallazawa a cikin tsarin mulki kuma wannan lokacin da yake yi har akwai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da gudunmawa a kisan waɗansu daga cikin sahabban manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam da hannun shi ya kashe wasu da hannun shi ya yi sanadiyar kisan wasu ka iya cewa wannan mulkin Allah wadare da shi bai yi daɗi ba amma haka abin Allah ya so ya faru kuma sahabban manzan Allah suna raye da aka yan garinsa da suka ji ba daɗi ya gari suka taso suka samu sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik suka ce kaji halin da muke ciki akwai kaza akwai matsala kaza akwai barna kaza sai ce da za ku ji tawa isbiru ku yi hakuri ku yi hakuri yace wallahi da kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya'ti ala nasi zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu yace ba wani zamani da zai shude wani zamani ya biyo shi face wanda ya fi bake bayan ya fi sharri wallahi ya fi musiba ya ce wannan ɗin da kuke ciki daɗi ne ku yi haƙuri don Allah jama'a idan muwa kan mu'adarci mu kyale mulkin soja a gefe mu ɗauki mulkin siyasa a je jam'iyyarka a gefe ɗauki kowace jam'iyya ba jam'iyyar da ba ta mulki a najeriya ba kowace tana da mulki kallata a ko'ina a ina ne al'ummarta suke sa mata albarka a ina ne ake yabanta a ina ne ake cewa ɗari bisa ɗari daidaitai babu ita kuma kullum za ka tadda daga wannan musifar sai wannan musifar daga wannan musifar sai wannan musifar 'yan ƙananan musifin da zan iya tunasar da mu akan wannan mumbarin akwai ranar fada ta zo ta shuɗe dukkanmu nan ko in ce yawancinmu ba su samu damar yin sallar juma'a ba saboda covid-19 da aka ce an kirkira wa al'umma ni dai a iyaka tunanina tun daga lokacin da mutane ba sake tsugunawa sun huta ba covid-19 a ce cashless a ce rikicin zaɓe a ce a mai da kuɗi banki bugun sabon kuɗi tarahin man fetur cire subsidy ba abin da yake da sauƙi yanzu an kai lokacin da in ka ga mutum ya tunkaro ka goma su ne za su ce maka assalamu alaikum takwas matsala ce kuma wallahi matsala ce ko ba su da yadda za su an tirsasa su an takura al'umma duk wanda yake da dabara dabararsa ta kare wallahi baki da baki nake gaya wani abokin kasuwa ta akwari nake cewa an ce an yi hira da wani mutum yana da jari ya kai na naira miliyan shida amma yana fitowa kasuwa yayi sati bai ciniki ba sai ta haba dokta ya ce kaga uban gidansu wannan ya ce jarinsa ya kai kaza ya ce amma na rantse ma da Allah muna sati biyu hira muke yi so in takamar ka Allah ya baka jari kai kasuwa an zo lokacin da kowa bai iya sayan abin da yake saya in takamar ka aikin gwamnati an zo lokacin da duk gwamnati za a baka sai an mai kwamiti kuma duk barna ba a mata miti lokacin da za a janye tallafin man fetur a tsaye tun kafin mutum ya gofa zai ce an janye amma duk tallafin da aka ce a wa talakawa tun daga gwamnoni har hukumomi abin bai wuce renin hankali ba waɗanda suka yi watakil ba zai wuce matsalar kwana ɗaya ba ko kwana biyu wasu kuma sun yi shiru makatau kamar an yi ruwa an ɗauki ina za mu ji wace irin musifa za mu je mu don haka ina sake tunasar da mu wallahi abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ce muna wani zamani na jarabawa wani zamani na musifa kuma dukkan sifar da manzon Allah yake bashi ita ce take tabbatuwa a cikin irin wannan zamanin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wani zamanin zai zo mu al'umma wannan zamanin in yazo hi yurfa'ul ilm za a dauke ilimi koda kana ganin shi a littafi ana karantawa a bayyana ana bawa malamai dama wallahi suna da dama ne a lokacin da ake da bukatarsu wani dan uwa da na saurari yar magana shi sai tana sadda ne ce wannan kuma shine gaskiyar abin da yake faruwa duka kar zabe in ya fito ba wanda yake magana sai malamai su ne suke kumfa su ne suke hayaki su suke fadawa da ya dace wani bai dace ba wani yana da addini wani bai da su ne suke tai amma idan an gama zaben du cikin su ba wanda isa ya kowane irin aiki bai da amfani so za ka iya cewa wannan zamanin yurfa'ul ilm an ɗauke ilimi ilimi bai da tasiri bai da amfani don Allah wani gwamnatin da muke cikin ta ba don ba na son ta ba amma ita ce zahirin abin da muke rayuwa a cikin shi inda wanda suka ba da gudunmawa akwai malamai a cikinta haka gwamnatin da ta shuɗe inda wanda suka ba da gudunmawa akwai malamai a cikinta gara gwamnatin baya Profesa Ila Isa Ali Fantami ya wakilci malamai kuma madalla da hukuncin shi Allah ya saka masa da alkhairi madalla da wakilcin shi wannan gwamnati na ga shugaba na bangaren kungiya babba mai zaman kanta bangaren Ismailiya yace mun yi mitin da malamai na kaza sun ce a zabu kaza kaza sun ce a zabu kaza amma ni ina cewa a zabu kaza malam wana ya faɗa malam wana ya faɗa dan Allah da aka kare a gwamnatin muslim muslim na Allah wani hali musulmi suke ciki akwai duk ka kalla in dai mun ɗauke san rai mun sa tunani a ranmu anya ba bala'i ake ƙara hangaza musulmi su fada ciki ba mutane na fada ma watakil akwai wani abu ƙarƙashin zukatansu in muka kalla abin akwai ban tsoro a ciki wanda na ga yayi magana ta sake kama hankali na kalli babban birnin tarayya gonan da aka nada wa babban birnin tarayya ministan abuja da waɗanda suke zaune a gurin da su ya fara duk inda ka ji an ce an ware unguwa kaza da unguwa kaza a rushe za ka tada 'yan omu ne masu ƙananan ƙarfi suka koma ƙauyuka suka tada gari suke da abin da za su ci suke hayar babura su ne za a rushe a koro su sake dawa mu mutu dama wani ɗan uwansa ya ɗauki babur ya tafi abuja kai gefen abuja in yayi haya ya ba mai POS harba gidanmu a samu dubu ɗaya dubu biyu a yi abinci ɗakin da suke da akwai an rushe akwai wanda ya taɓa zuwa ya sami ya ce malam don Allah ba nu kaza ya ce a abuja nake unguwa kaza ya ce wallahi mun fita sana'a ya ce gida na rantse ma da Allah ya fi ɗari kaza ba wanda ya ɗauki abin da ya ɗauka duka an nike shi kuma duka an lalata shi so wani halin da muke ciki ƙuncin da muke ciki don Allah ina mafitar take a cikin siyasa ina mafitar take a cikin siyasa kuma ina matsayin malaman yake a cikin siyasa an yi gwamnati an ba wa fasto ya zama mataimakin shugaban ƙasa fastoci nawa ne aka ba su ministoci fastoci nawa ne aka ba su ministries suka rike amma daga cikin malaman addini mu da kanmu mu rike cin kan sabalar kanmu da kanmu duk wanda aka ga zai daga hai an farɗo shi sai an dawo da shi wallahi ina wannan magana ne saboda ina jin halin da muke ciki kuma kuma na san kuna ji kuma duk wanda ya tsallake ya san waɗanda suke zuwa gidansa ya san suna ba shi labarin halin da ake ciki ba wani mutum da ya ce shi sati guda bai da matsala bai da damuwa wallahi inda yana da hankali ina ji babu wannan mutuma in ma baka garin ku kiran waya da text message wallahi ya ishe ka tashin hankali an ba da labarin wani dan majalisa ya ce tun da ya ga wayar wane ya turo masa saƙo ya ba shi naira dubu biyar ya ce wallahi ya san bala'i ya kai bala'i tashin hankali ya kai tashin hankali yan uwa musulmi bai wuce abin da annabawa suke gaya ubangijinsu ba ko yake suke gaya wa mutanensu fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara ku nemi gafarar ubangijinku ku juya ku koma ga Allah madaukakin sarki ‘yan uwa ku nemi ilimin addini ku yi aiki da ilimin addini duk musifa da aka fada duk bala'i da aka fada ilimin addini wallahi ne yake fidda mutane daga cikin wannan watsanani din wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun idan wani umarni ya fado musu wani al'amari ya taso mu al'umma min al-amn na tsaro na jin daɗi awul khawf ko na tsoro a za'u bihi sai ga yanzu nan in tasharuhu wa duhu wa asha'uhu za ga mutane sun yayata maganar sun ɗaga sun ɗaga ta ko ina sai ka kasa gane wanne ne labarin gaskiya wanne ne ba gaskiya ba wannan ne gaskiyar halin da muke ciki kowa dan jarida ne kowa mai riwayar labari ne kowa mai yada labari ne duniya ta zama duniyar makaryata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ɗayan ku zai tsugona ya share ƙarya cikin minti kaɗan duk duniya ƙaryar ta sai ta yaɗa ta waɗannan shine abin da mutane suke a wayoyin hannunsu kai sharing kai liking kai comment kuma duk kai yana ƙara yaɗa abin da zuwa ga abokan mu'amalarka wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi sai Allah ya ce walau radduhu ila ar-rasul duk matsala idan ta tunkaro ku ko musulmi kuma idawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsalan ma ku je ku tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in baya nan ku tambayi malaman ku gaskiya da gaskiya su gaya muku walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhu da masu lijimtan lamari cikin ku kada zaman to kowa na da ra'ayi wannan dauke ilimin da ake cewa za a yi duk musifa idan ta faru wallahi sai ka je kananan yara ne suke fashin baki akan su martabar malamai fa ta bushe ba wallahi kai yanzu ko bayani ne fa za a yi kuka yi tafiya ko ku goma sha bakwai kai kana ganin kai ne malami ko kai ne mai waya addini ko kai ne mai ido kaza da kaje kan rashin malam dan dakata da Allah wai abin da za a faɗa kai ba za ka iya faɗa ba shine zai wakilce ka in siyasa ce ta tunkaro ku malamai ba ku da aiki sai dai wa'azi amma wai wanda za a zaba wanda za a yi wakilci wanda za a yi mitin wanda za a yi kaza dushe gun cikin ku ne ɗan iskan cikin ku saboda haka ya za a yi faɗa mai ido ba za a taɓa a yi faɗa mai ido ba walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum sai ce la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum waɗanda suke neman bayani suke neman haske suke neman mafita za su gane abin da ya shige musu kunci inda sun tuntaɓi manzon Allah sun tuntaɓi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun tuntaɓi malaman su yayi daidai da abin da manzon Allah yake faɗa kenan yurfa'u fihi al-ilm ko fihi al-ilm waɗannan kwanakin za a ce ilimi da martabar ilimi a cikin shi wayan zulul jahal jahilci shine zai wakana a cikin al'umma idan ana neman bayani kaga malantar sai kaga abin sai baka tsoro sai baka mamaki jahilcin kamar a cikin sa muke kuma kullun ƙara limewa muke kuma kallon ƙara nesanta mu ake da ilimi din wa yakthurul haraj kisa zai yawa haka manzon Allah ya faɗa dan Allah ka kalli tarihin Afirka tun lokacin da aka fara Rabi'ul Arabi har yanzu ban taba sanin wata rana da aka ce ba a yi kisan kai ba tun rabi'ul arabi shi ne abin da zan iya tunowa kusa kusa a afirka rabi'ul arabi wani yaro ne kawai ya ɗauki galan ɗin man fetur ya zo tsakiyar rawun a ƙasar sunusiya ya zazzaga wa kansa wannan fetur ɗin ya cilla wuta ya kama baba baba ya ƙone ya ce saboda kawai rayuwa ta yi ƙunci tun da samari suka fito zanga-zanga ta ci zainul abidin ta tsallaka siriya ta shiga yemen ali abdullah salih ta taho libya ta taho har yanzu babu inda aka taba zama lafiya yanzu an sake cinna ta a niger kuma muna kafada da kafada da niger su musulmi ɗari bisa ɗari du ƙasar kowa musulmi ne in ka ɗauke arna da aka je aka ɗauko musu daga mali ƙarƙashin hulawar majalisar ɗinkin duniya aka yi musu gurbi don kar a ce akwai wata ƙasa da take musulmi ɗari bisa ɗari su biyu ne a duniya ƙasar somaliya da ƙasar niger an soka musu waɗannan mutanen yanzu an sa musu yaƙi saboda haka sojojin da za su zo da 'yan sanda da 'yan zaman lafiya da waye za su yi aure za su haifi 'ya'ya za su haifi arna su ma 'yan ƙasa ne somaliya haka ƙasar take tamanin cikin mutanen ƙasar kowa mahaddacin ƙur'ani ne amma da aka tarwatsa ƙasar uba yana indiya uwa tana amerika ɗa yana faransa ɗaya yana saudiya ɗayan yana kaza duk gidan haka yake a tarwatse ‘yan uwa musulmi na taɓa jin wani masani ya yi magana wallahi in an tarwatsa najeriya babu inda za mu je makwabtanmu a karɓe mu ina ne za mu ji nijar ɗin da za mu yi faɗa nan ne za mu koma ko ƙasar chadi ita ce za mu koma tattaunawa da muke da da makanan ƙasar chadi ali abdallah nafi ya ce mun na rantse ma da allah malam in aka rufe bodanmu da najeriya ta sati ɗaya ce kowa ya mutu ya ce koma bi ba mu da shi so idan rikicin ya barke can da za ka je gudun hijira ko togo za ka shiga ko benin ko burkina faso da take goyon bayan niger ina za ka shiga so ba mu da wata ƙasa sai wannan ba mu da wasu 'yan uwa sai musulmi 'yan uwanmu yana buƙatar mu higace ta yin mu muna da buƙatar mu koma ubangijinmu muna da buƙatar mu gyara alaƙar mu da Allah mu ɗaukakin sarki duk duniya da Allah zai mana Allah zai mana wani malami da nake jin shi aje yake cewa shi bai san ana roƙon ruwa a watan August ba da duk da na tangarda June July idan August ya zo har fada ake August watan ruwa to yanzu a watan ruwan fa ake roƙon Allah Allah ka bamu ruwa Allah ka bamu ruwa ba mu da hankali ne ba mu da tunani ne ba ma tunanin Allah yana so mu koma ne zuwa gare shi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كعادتنا نقول بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ينقوى lalle mu ji tsoron Allah madaukakin sarki duk inda muka samu kanmu ittaqillaha haifu makunta wallahi wannan kalmar muna ta maimaita ta ne amma mun kasa fahimtar ta ka ji tsoron Allah jin tsoron Allah da takwa yana nufi fa kada ka taka wani umarni na Allah in dai kana sani kada ka taba saba ma Allah in kana tsaye kana sani Allah ya ce kuma ko manzo Allah ya ce maka haifu makunta a duk inda kake a garin ku da ba garin ku ba a duhu da cikin haske a cikin wanda ka fi da waɗanda suka fita kana da kuɗi ko baka da kuɗi kana babba ko kana ƙarami ittaqillaha haythu ma kunta ko ina ka zama to mai bibiya ga Allah wallahi inda mun zaman to kamar haka wallahi wata musibar da take faruwa ba za ta faru tsakanin mu ba tabbas muna zagin shugabanni muna dora laifuffuka a wajen shugabannin mu amma abinda wani mawaki ne yake faɗa naibu zamana na wala aibu fina walaisa li zamanina aibun siwana yace muna ta aibata zamaninmu muna ta aibata zamaninmu yace lokacin da muke ciki bai da aibun komai in ba mu da muke zaune a cikin shi ba walaisa li zamanina aibun siwana inda babu mu me matsalar fitowar rana da fada wata me matsalar ta ita rana me tayi ki dare me yi ki yini me yi daina fitowa yi daren daina yi ranar daina fitowa tai watan daina fitowa yi ko haske daina yi a sha biyar walaisa li zamanina aibun siwana mu din mu ne matsalar zamanin mu da haka in ka ga rashin gaskiya a cikin mu ne in kaga cuta a cikin mu ne in kaga zalunci a cikin mu ne in kaga gaddawar da takurawar a cikin mu ne kwana-kwanan ne fa za ka tada mutum kuna bacci da shi a tabar ma daya ku je ku sai wake da hinkafa a inuwa daya amma ana bashi wata dama wata biyu wata uku sai ga ya zo da kayan an talakawa mota ta miliyan 60 ya sai gidan mutum goma ya bige kuma kun zo kuna cewa ranka ya dade ranka ya dade yana daga muku hanci ba yadda za ku yi وليس لزماننا عيب سوانا اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها duk munanan ayyukanmu manzon Allah ya bamu shawara mu rika yin kyakkyawa a bayan shi sai yace tamhuha za ta goge shi a tsakanin mu yace khaliqin nasa bi khuluqin hasan mu zama to muna da kyawawan dabi'u muna da gaskiya muna da amana muna da tausayi muna da mutunta juna tausayin kananan yara girmama manyan mu har manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wallahi ba namu bane ba a tawagar mu yake ba duk wanda bai jin tausayin yan ƙasa yace wallahi ba namu bane duk wanda bai girmama na sama da shi yace wallahi ma ba namu bane duk wanda bai samu balance tsakanin sama da ƙasan shi ba manzan Allah bai tafiya da shi da haka inda na sama suna tausayin ƙanana da ba wannan rayuwar muke yi ba shugaban karamar hukuma da yana tausayin 'yan ƙananan mutanen da suke ƙarƙashinsa da ba haka ake ba darakta a ma'aikata inda yana jin tausayin 'yan ƙasa da shi ba haka ake ba da an kawo overhead naira 150 sai ɗauki 130 ya sa a jihu sai dora dubuci darakta ɗaura a hirin sai ɗauki 15 sai tura biyar a biyar ita ce za a sai robo a sai ruwa a sai biro a sai takarda a sai kaza kuma da ake jira saura wata yi a sake ba da overhead a faɗa kuɗin running cost idan ka samu gwamna haka ne miliyan kaza ya cinye da Allah ya muka kallafa yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗen a zaɓe akwai matsala yadda ake kisan miliyoyin kuɗi za a rama su ne da Allah watan wata rana mutane su yi hankali masu yi tunani tunda dai musulman nan muna da yawa musulun musulun tana ci dan Allah mu sawa kanmu alƙibla man mu sawa kanmu wata gyara za mu gyara insha Allah ta'ala za mu zo da gyara ko a ƙananan hukumominmu ko a jihohinmu ko kuma a ƙasa matsakin ƙasa ba a yi sai da musulmi kuma musulmin suna yi wallahi tallahi za a iya yi ya kamata kar mu rena kanmu kar mu faɗi kamar zauna kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta tada'a alaikumul umam kama ta tada'a al-aklatu ala qasatiha manzo Allah ya ce al'umma za su yi muku ca kowa so yake ya gira ban shi yadda kasancewa karnuka suna tara mushe su zagaya kerkeci ya tsare ki muhe idan an samu ya ce haka al'umma za ta muku kowa na so ya fi girabansu suka ce masa awa min killatin na hannu ya rasulallah saboda muna ‘yan kaɗan ne ya ce a'a ba ‘yan kaɗan ba ne kuna da yawa walakin na kum kasirun ka gusa isai jingim haka kuke da yawa amma da kasan kumfar teku haka kuke don Allah ka duba gani abu ɗaya in aka yi du'ar nan ƙasar da sun cika ƙasar nan da babatu da surutu wala lokacin da su babacir suke cewa sa ga yadda za a yi musulun musulun he ka ɗauka kamar su ne najeriya aka yi ta tashi amma mu in matsala ta taso ba wanda yake magana an rufe bakinmu kasirun ka gusa isal yadda ka san kun fatte ku duk yadda ka ga hayaniya da kara da kumfa da tari akan kogi da igiyar ruwa ta kada ana kwaso a kowa za a zubar da shi a gefe an gama sai ga ruwa fes babu abin da zai saura ya za a yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce rauni ne zai same ku mai raunin sai ce hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya na rasa to yanzu ina duniya take babu in mun ga kanmu da kanmu gaskiya duk wanda ya fi ƙarfin wani abu a baya a yanzu abin ya fi ƙarfin shi to inda abin ya fi ƙarfin mu koma zuwa ga Allah mana fa firru ila Allah mu gudu mu koma zuwa ga Allah Allah ka karbe mu idan mun dawo zuwa gare ka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول بنا علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا